الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم الخميس شاء ga رمضان hijiran mahaifin Allah alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan Mash watan uku haihuwa annabi Isa alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin da hudu. Mun dawo za mu ci gaba da karatu alƙur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya. da fatan Allah ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akramaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي كريم نعم يقول أئنك لمن المصدقين to alhamdulillah har yanzu dai muna cikin suratul safat wanda waɗannan ayoyi jiya an karanta su tsawon bayanin abin da ya shafi dalilin saukarsu da ko bayanin da Allah ya yi na buga misalai ga wanda Allah ya hore ma dukiya da wadata ga yanda ya kamata ya yi da dukiyar shi sai lokaci bai ba da mun fassara ayoyin ba. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ba aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasalun su yan aljanna sashen su sai ya fuskanci sashi yatasaluna suna ta tambayar juna duk an gama kacaniyar da ake an gama kai da kawan da ake an zauna a aljanna an hau manya-manyan kujeru ko manya-manyan gadaje ana fuskantar juna sai ta tambayar juna malam kai daga ina kake yace aini asali na dan Najeriya ne ta ce ko ka gani dan America ne to ya akai ya musulunci ya je muku kai alhamdulillah mu ka ta hanyar malam wane ko sahabi wane nan musulunci ya zo mana to shi ma a duniya aka shi kuma ta hanyar malam wani ya nuna mana alqur'ani ya nuna mana sunnan manzo Allah yau gashi mun zo muna zaune a guri daya Allah ya yi mana baiwa kai alhamdulillah yatafa'alun ana ta tambaya to da aka yi tashin kiyama wajen hisabi kai ya abu ya kasance shi kai ai ni daga zuwa aka dauko sallah aka sa shi kenan ni kuma ai azumi ni kuma zakka ana ta tambayar juna to ana cikin wannan tambayar juna kala ƙa'ilin mino sai wani mai faɗa daga cikinsu ya ce kai ni jama'a in ni kana li ƙarinu ni fa ina da wani abokin gwani a duniya ƙarin zai iya ɗaukar shaiɗan zai iya ɗaukar aljani zai iya ɗaukar aboki zai iya ɗaukar abokin mu'amala don maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani mutum daga cikin ɗan adam face sai da Allah ya ajiye mai wani abun gwami na shaiɗan wanda wannan shaiɗanin kullum ƙoƙarin da yake ya ja shi zuwa ga kafirci da saba ma Allah maza Allah ce kuma wannan abokin gwamin na kowa kafiri ne so yake ya ja shi ya shiga wuta sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi akai ma kana da shi annabi ce ni ma ina da shi amma ni na musuluntar da nawa ni na musuluntar da nawa to kaga in ya dauki wannan fuskar inni kana li qarin ni ina da abokin gwami wani shedani wanda shi ke ta hana ni bin Allah shi ke ta jawo ni akan in saba ma Allah shi ke mun kaza yau da ya gashi na wai ga gidan aljanna ba shi ya tafi gidan wuta shi kai wasu malaman kuma suka ce a'a ba Allah yana cewa wala sadiqin hamimin ba ko wani aboki mai nuna damuwa sai ce kaga duniya wa ina tare da wani sai ya faɗi wani mummunan tantirin kafiri shi aboki na ne kaga mun zauna da shi a duniya yana ta umarta ta in yi kafirci in saba ma Allah yau na kaurace mashi yau gashi ne na taho aljanna shi ko na tabbatar wannan halayen nashi yana cikin gidan wuta. A, Karin, abokin mu'amala na zamantakewa ta duniya, za ka iya gani watakila a shagonka Allah ya maka wani mummunan makoci, mai mugun hali, ko a gidanka Allah ya ma wani mummunan makoci mai mugun hali ya cutar da kai, ya cutar da iyalanka. yi ma shari yi ma hasada kai kuma Allah ya taimake ka ka kau da kai ba ta shi kake ba ka bi Allah subhanahu wataala suka ce kaga in dai cutar da makoci yana jawo mutum ya shiga wuta to lallai ne makoci na yana wuta ko kuma in abun kasuwa ne in dai algushu da hasada da ɓata mutane da cin mutunci abokan kasuwanci na kai mutane wuta lallewa ne yana wuta so duk zai iya ɗauka amma dai asbabun nuzul abinda ake nema shine dogayen kissoshin nan da na karanta guda biyu kana mu'amala da abokinka ya ƙoƙarin rinka hana ka kai taimako ka bi Allah kai abubuwan alkhairi wanda da yawa ana wannan yanzu kana da aboki kana da kuɗi yana da kuɗi shi zai rinka maka faɗa malam yanzu kai in kana biye ma mutane kowa kawai yanzu ya lullubo kai ya ce ma salamu alaikum bai da abin da zai ci ka ɗauka ka bashi kuɗin sa ƙari kai ma ka zama talaka irinsu kaga in yana baka tsoro kuɗi za su ƙare a in ba imani yara sai ga duk wanda ya zo kawai ka mai alwala ka sha wa kai to malam a dai ya hakuri ta san abubuwan ne wai kana jin tsoron ka kuɗin ka su ƙare ko kuma ya ce to kai ka tsaya nan ka lalace yanzu ya gaya maka duniyan nan ana neman ta ta halal ai wallahi in dai ka ce ta halal ba za ka samu komai ba ai mu ka ga da mun kutsa can mun yi ciwa-ciwa mun shiga can da can jiyan da riba ke samuwa ka tsaya irin wannan za ka yi asara ba za ka samu abin da ake nema ba to duk irin wannan abokan gwamayya baki ɗayansu to sai ka ji yana cewa inni kana li qarinun sai ce ni na kasance ina da wani abokin gwami wani abokin mu'amala a duniya wanda wannan abokin mu'amala ya qulu ainnaka lamin almusaddiqin amma yana ce min wai yanzu kai kana daga cikin masu gaggatawa da cewa za a tashin kiyama yana kokarin ya raba shi da imani da an magana kai sai ka ce za a yi tashin kiyama ka ɗau kuɗinka ka gina masallaci shekara dubu nawa ba yi tashin kiyama ba ka gina masallaci ka gina gidan marayu ka gina makaranta ka yi kaza ka yi kaza to wai wannan kiyaman ma kai kana da tabbacin za a yi ta ai ko bakin musulmi za ka tabbata za ka rinka ji irin wa'annan maganganu akwai wani wani mutum an zo ana karatu sai ana ta magana tashin kiyama da abubuwan da za a yi cikin su da duk to bayan an gama sai ke ce mu ne ce to ka da ji malam na ta karatu amma da ita matsalar lahirar nan har yanzu ba wanda ya je ya dawo balle ya mana bayani shi ma dai a rubuce gani yar ya ike ba kaga yanzu wannan da Allah sauran shi da ya ce ƙarya kwana nawa shi dan haka wannan abokin gwamin sai ke cewa ayin na kalamin al-musaddiqin wai yanzu kai kana daga cikin masu gaskata tabbacin za a yi tashin kiyama wanda kafirai irin wannan tunanin ne ya hana su imani ai za suna cewa wai yanzu in an mutu za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to wai lahiran nan yanzu wa kakanmu annabi adamu shekarar shi dubu nawa da mutuwa shi yanzu kwanciyar ba ta isa ba yaushe za a tashi kiyama ga sa annabi nuhu sa annabi wane sa annabi wane sai ga an kama lissafin shekaru to yanzu dai ko ni kakana babana ya gaya min shekarar shi ɗari da wani abu da mutuwa to har yanzu lokacin kiyama bai ba kaga an shiga wani layi da ba ai za mu tuna أإذا متنا وكنا ترابا وإذا مننا لمدينون ai za mu tuna sai wancan abokin gwamin a duniya rinka ce mashi kai da kake cewa za a yi tashin kiyama ai za mu tuna yanzu kana ganin idan muka mutu wa kunna turaban muka muka zuganye muka zama ƙasa wa izaman muka zama ƙasusuwa rididdigaggu ayin nala madinun yanzu mu abubuwan yi masakayya ne a lahira ai mutum ya mutu an zo an ɗauke shi an sanya cikin kabari wanda ya daɗe in dai ba irin wanda Allah ya zaɓa ba ya daɗe wata guda bai zuganyi ba wata guda za ka je ka iske sai dai kashi kawai sai tsotsotsi suna ta cin nama kawai mutum ya zama wata tigaggi duk inda ya shekara goma in ka je in ma ka iske sauran ƙasusuwa masu ƙarfi kamar irin ƙashin gwiwa ƙashin ƙugu su ne masu daɗewa ba su riddige ba to duk wanda ka kama da ka kama shi yadda ka san ka kama ruɓaɓɓa ayaba kana kama kawai za ga yaron kurkushi in ku aka shekara ashirin ƙasusuwan masu gwiwoyi suwaye kuma duk sun riddige to yanzu kuma wannan ne in ba imani ba shine za a ce zai tashi to sai ka kaddara mai shekara 20 kenan an ji an tona kabarin ba komai ina ga wanda ya shekara dubu kaga in ba imani ba ba abin da zai jawo a yadda da wannan sai ma ya ranka buga misali wai yanzu idan muka mutu muka zama ƙasa muka zama rajiddigaggu a inna la madinun yanzu mu ne abubuwan da za a yi mabiyan bashi ranar kiyama mu ne za a tada a gaban Allah a ce mun yi kun yi sallah a ba ku lada kun yi sadaka a yi muku kaza kun yi zunubi kaza a saka muku ala ala antum musalihun قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرعيه في سواء الجحيم kala sai wancan aboki da yace inni kana li qarini yana gaya ma ɗan uwan shi ana zaune ana tattaunawa aljanna Allah ka samu na ciki sai ya ce ma sai ya ce ma ɗan uwan shi to jama'a wai me zai hana mu je mu leko gidan wutan nan ne mutumin nan da nake lissafa muku abokina ko zan ganshi a ciki daman da can duk malaman tafsir abinda zaka ji suna cewa ita aljanna to a ƙasanta akwai wani ƙaton windo wanda duk wanda ke son ya je ga 'yan wuta to da ya je aka buɗe mai wannan wundar zai hango 'yan wuta ga su can wani ma a ce saboda tsananin zafi inda za ka hange su kamar tafiyar shekara dubu saba'in su zalika wa bulago min ilmi iya abin da suka sani kenan mu ko yanzu sai a ce fasala'a sai ya kunna satellite din shi fara'ahu fi sawa'il jahim kawai sai ga wannan abokin a tsakiyar wutar jahannama da ba satellite ba talabijin ba wani abin da zaka iya gano mutum shine amma ta hoto to yanzu ko Allah ya kawo to da haka yanzu kana kan gadonka a kwance a aljanna kawai da ka kamo channel din jahannama sai ga yan jahannama ana ta bugun su ana ta gwala musu azaba kuma su ne yadda yanzu nan da ka kamo channel ɗin Saudiya sai ka gaya na ana shan ruwa gaya na duk sun gama azumi ana ta buɗe baki wataƙila ma sai ka ga abokinka kana ma ya ɗauka waya kai ƙyar ka ce da Allah ayaban nan kakka cinye ka rage mu sai ce ina ka gani ka ce ina ina gani ta satellite ba shi ba ne shi ne shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce to shi wannan aboki faɗala qala hal antum muqallimun shin yace abokan shi yan aljanna shin za ku zo mu leka mu je mu leka wutar jahannama ko zan ga wancan abokin nawa fasala yace sai ko ya leka fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya ga wannan aboki nashi mai musun tashin alkiyama mai hana ya ɗauki kuɗin shi ya aikin alhairi mai hana abubuwa daban-daban yace kawai sai ya gan shi fi sawa'il jahim a cikin tsakiyar wutar jahim kai har magana ma za su sai shi wane yace na'am wai ba kai bane a duniya kake ce min kada in yi sadaka da dukiyata ce ni ne to yanzu ni baka ga gidana ba ina gidan naka dan wuta da gidan wuta sai ya hango aljanna ta gilan yace gagarin benaye na ne sakamakon sadakar da na bada nan lambuna ne wannan wawan inin mata na ne wannan yaron da kake gani wuldanin mukhalladuna ne da za Allah ya halatta a dauki wani abu a iya badawa da sai ma in dauka an baka hamma sai sai ka ji ‘yan wuta suna cewa a fi zuwa alaina min alma'i au min ma da zaka kumullah to da Allah wannan ruwan da yake ta zuba ga ga solar ka ta cika aljanna ruwa na ta zuba da Allah dan ɗebo wani abu ka ko mana ma mu dan sha ko kuma cikin abin da Allah ya azurta ma dan lemon nan da kake sha dan ko mun insha qala inna allaha harramahuma Allah ka shirya Allah ce ai wannan haramun ne ga kafirai kai dai tun da ka gani shikenan wani kuma ahadi da Allah ce fa daraba bainahum bisu sai a ja katanga kawai tsakanin sai a ja labule wannan channel din sai a kauda shi sai a dawo mai da channel din ganin gidan manzo Allah ya manta da wannan kenan har abada shi Allah ce fa tala fara'u bi su'alim قالت الله إن كدت قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المهترين قالت الله إن كدت لتردين to idan ya ga abokin shi a gidan wuta yana cikin bala'i da masifa ga buzu ga wuta ga azaba kala kala dan an ce dan wuta ana iya dissakan guda a yi mai azaba kala miliyan guda dissaka kuma babu wata azaba da za ta sha makauce daga jin wata sai ce mai tallahi wani na rantsa maka da Allah in kitta la tardin ko da yake ka kusa fa ka halakar da ni ka kusa ka rinjaye ni ka raba ni da Allah wa'azin nan da kake ma a duniya in bai yawan sadaka in bai yawan kyauta in bai yawan taimako in an ce min wani bai lafiya in ce a kai shi asibiti in biya in an ce wani maraya ne in ce na ɗau nauyin su to wa'azin nan wanda kake mu a duniya wallahi ka kusa ka ranjaye ni ka halakar da ni walaula ni'matu rabbi ba dan neman ubangiji na Allah da ya mun ba ya kaddara cewa ina daga cikin aljanna na kuntu min al-musaddarin lalle da na kasance cikin abubuwan gabatarwa a wuta da na biye maka ban aikin alheri ba to yanzu ni ma da ina nan tare da kai a cikin gidan wuta Allah ya kiyaye afa ma na hannu afa ma na hannu bi mayyitin illa mautatuna lule wa ma na hannu bi mu'azzabin Allah subhanahu wata'ala ya ce to idan aka kauda wannan babin dan aljanna a cikin aljannan ne ga mala aina ra'at wala uzunin sami'at wala hadar ala qalbi basharan qattu duk tunaninka ba za ka iya tunano jin dadin aljanna ba sai dai a kwatanta maka ka san ko ba lokacin da mutum ake tunanin jin dadi irin lokacin da bai da kofar ko yanzu da Allah in mutum mai wuci kin sai bai ci abinci ba gashi a bita ya zo ya samu wata fula ya zauna ya jingina tunanin me yake kai da ya ga wata mota sai ce ina ma dai a ce motar nan abincin mai gidan ne aka ɗauko ana zuwa nan kawai a yi fakin a bani ba ka zai ta yi ba in kuɗi ne ce ina ma dai a ce kuɗin shagon can yau duk wannan tunanin tunanin ko to duk tunanin da za ka yi ba za ka iya tunanin gidan aljanna ba ba za ka iya tunanuwa ba sai dai a kwatanta maka da abin da hankalinka zai iya ɗauka misali yanzu sai wani ya zo ya ce wane za mu tafi amerika da kai ko ingila idan muka je za mu wata guda kullum za a rinka baka abinci safe da rana da yamma irin abincin da ake ba shugaban ƙasar Najeriya. Da Allah wani tunani za ka yi ka tunano irin abincin shugaban ƙasar Najeriya. Akwai? Kaga da in ka kwatanta ka ce fa'ai, ka nama, ka kaza. Kai zuke ka ce kai, wani a ci irin wannan kuwa? To, a na shugaban ƙasar Najeriya ka kasa kwatanta to ina ga na aljanna wanda an ce talaka matsiyacin aljanna shi ke da arzikin masu arzikin duniya da abin da suka tara ninki ɗari talaka fa zai samu wannan to ina ga kai don haka idan aka yi wannan to a dawo a ce to wai yanzu jama'a mu mun zo yanzu an shiga aljanna kuma gashi Allah subhanahu wata'ala ya kira 'yan aljanna duk sun leko ya kira ‘yan wuta duk sun leko, sai Allah ya zo da wani rago, ya bayyana wani rago, sai ce ‘yan aljanna kun san wannan ragon, su ce ya rabu izzati ba mu san shi ba, ‘yan wuta kun san wannan ragon, su ce ya rabu izzati ba mu san shi ba, sai ce to wannan ragon shi ne sifa abin da ya dinga ɗauko ku ɗaya bayan ɗaya yana kawo mu shi ya tattara mu, ita ce mutuwa. Allah mutuwa ce wannan, sai a yi ta hira to kai ya ka ji ta ka gan shi nan da ya zo ɗauka ta ka ji yadda ya mun ka gan shi nan da ya zo ɗauka duk a gama sai ubangiji ya ce ina annabi ya haya ya ce ya rabbul izzati sai ce kai ne ɗan autan annabawa da duk annabawa ba mai karancin shekarun annabi ya haya sai Allah ya ce to sakamakon sunanka ya haya yana rayuwa to na yi maka izini ka yanka mana mutuwa mala'iku su kama ragon nan su kwantar mai sufan mutuwa annabi ya haya yanka ta sai Allah ya ce ya ku yan aljanna ku ce labbaika ya rabbul izzati ce to da yau ba mutuwa ku je ku zauna cikin aljanna khalidina fiha la yabuna an hayi wala ba fita ba mutuwa ba dare ba rana ba gajiya ba cin abin ba gajiya ba duk wani abin damuwa ba shi ‘ya'yan wuta an ce su ba ma za su amsa to mun yi wa maune an yanka mutuwa kuma ku je ku dawo gidan wuta ba shiga ba fita la ya zo kuna fiya fardan illa da za a wufaka shi kenan mala'ika maliku sai ya kama kofar wuta sai ya sa sakata ta ciki da waje ya kulle to ku haye ta zama nan ba ranar hita ni ma ba zan hita ba shikenan mala'ika razuwa ne ya kama kofar aljanna ya sa sakata ciki da waje ita to me ta zama ba hita Allah ya sa muna cikin lokacin to shikenan to idan aka yi wannan daɗin ƴan aljanna sai su rinka ce ma ƴan uwansu afa ma na annabi mayyitin wai yanzu kenan ba za mu mutu ba haba da shi kenan yanzu ba mutuwa sai me sai murna da jin daɗi da farin ciki to su ma ƴan wuta sai su dinga ce ma maliku afa ma na annabi mayyiti yanzu ba za mu mutu ba an shi kenan Allah ya ce kuludin bila maut za a mutu ba manzo Allah ya ce babu ranar da ƴan aljanna za su yi murna da farin ciki kamar wannan rana an ce ba za a mutu ba ba ran da ƴan wuta za su yi bakin ciki da tashi hankali irin wannan rana an ce ba za a mutu ba to shi ne ƴan aljanna za a yi ta murna da kaga abu ne kace afa ma na annabi mayyit yanzu wani ba za mu mutu ba ba za mu mutu ba afa ma na annabi mayyit ba za mu mutu ba shi ba za mu mutu ai an gama mutuwa ai da mun mutuwa illa mautatin alula ai da mun mutuwa daya ake ba wata mutuwa da zami sai mutuwan nan tamu da farko mun mutu mun shiga kabari an yi hisabi mun shiga aljanna to babu maganar mutuwa abadan abadan kuma na hanin mabu'usin ko mu ba abubuwan tadawa bane magana a ce mun mutu a tada mu an gama mutuwa an gama tashi duk abin da za a yi an gama yanzu abin da kawai ake nema cin arzikin Allah subhanahu wa ta'ala abu da malamin nan iyaka abin da ke gaban mutane kenan dan haka Allah ka dawo da umar da mu a aljanna bayan ka shigar da mu a cikin ta alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ɗan aljannan nan ne za su dinga cewa ba za ba mutuwa to ai ta murna ba mutuwa ba mutuwa illa mutul ula wa ma na hana bi mabusin inna hadha إن هذا لهو الفوز العظيم بمثله لمثل هذا فليعمل العاملون ubangiji subhanahu wataala ce inna hadha haqiqa wannan abinda ake gaya maka dinnan na sakamakon aljanna fawakiha wa hum mukramun law rizqun ma'alum fawakiha wa hum mukramun to tun daga nan da Allah ya dinga faɗa ya dinga faɗa Allah bai tsaya ko ina bai da ya shigar da mu aljanna to ubangiji subhanahu wataala sai ce inna hadha kai mai sauraron alqur'ani haqiqa wannan abin da ka ji za a shiga aljanna ga kayan marmari ga gadaje ga matan horil ini ga abubuwa gashi gashi gashi gashi Allah ce to wannan lahu al-fawz azim na rantse maka da girma na wallahi shi ne rabo mai girma in dai kana neman rabo mai girma aka ce ga ka shiga aljanna to don rabo mai girma ya tsara Allah ka ba mu rabo mai girma Allah ce limithla hadha to ƴan uwa saboda kwatankwacin samun wannan aljanna fali amal amilu masu yin aiki don neman yadda Allah su dage su yi aiki domin shiga aljanna to nan kaga abin da Allah ya nuna mana ya nuna mana kenan cewa aiki tukuru zage damtse a cikin bin Allah bakin rai bakin fama shi ne ke kai mutum aljanna ragwanci lalaci a cikin bin Allah bai kai mutum aljanna sai dai in ya dace da rahama Allah shi yasa zaka ga babban darasi ga shugaban mu annabi Muhammad baka iya sallah da irin ta annabi baka iya tsayuwar dare irin na annabi baka iya nafilfili irin na annabi annabi ko nafila yake amma sai Allah na bashi hakuri yana tayi yawa rage rage inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa qa'ifatan wallahu yaqdiru al-layla wan nahar alima faqara umma tayassara laki ya hakuri masoyi faqara umma tayassara min al-quran ko karanta abin da ya sauka aikin yayi yawa maiki ne fa zai zo ya kabbara sallah idan ya kabbara sallah in yi fatiha sai ya kama bakara sai ya dire ta maimakon ayi ruku'u sai ya kama imrana sai an dire ta maimakon ayi ruku'u sai ya kama nisa'i sai an dire ta maimakon ayi ruku'u sai ya kama ma'ida sai an dire ta kuma in ana cikin karatun da an je rabbana atina fid dunya hasanatan sai a bar karatun ai ta addu'a ai ta addu'a ai ta addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ai ta addu'a duk inda aka je gun addu'a ya tsaya addu'a idan kuma aka yi ruku'u malam cikakken ruku'u wanda duk wani mahaluki bai taba yin shi ba idan aka yi ruku'u to tsawon ruku'u ya kai tsawon karatun in aka ɗauka ko aka ce sami Allahu liman hamidahu aka filmi ya sujada tsawon sujada ya kai tsawon karatu me ruwa hadisi yace wa kana yaqra'u mutarassilan ko manzon Allah yana karatun a sake ba kamar an biyo shi da gudu ba to a daren bai wuce a raka'a biyu ba wata rana ya dawo daga masallaci gari ya waye ya zo ɗakin sai na Aisha zai zauna sai ta ga ya dafa gwiwar shi. Tana kallon hannun sai ta ga ƙawawon sun kumbura sutun sutun. Ishi ya Rasulallah. Ya daga ƙafafuwan kake ce Aisha tsayuwa ce a sallah. Ya ce ata ta kallafu haza wa ƙarga farar laka Allah ma ta ƙaddama min zambika wa ma ta ahar. Ya Rasulallah ka matsa ma kanka. Allah ya ce ya gafarta ma abinda da ka gabata in ka gabata tun da wanda ka jinkirta in zaka aikata sai kalle ta ce ba Aisha to tun da an gafarta min ni bai kamata in zama bawa mai godiya ga Allah ba yanzu Allah in irina ne irin kai aka saukar da waye aka ce mu an gafarta mana ina maganar sallah ra'ida ina maganar nafila yanzu dan wani aiki zaka kama wanda ake ma bushara cewa in kana aikin shi kenan yanzu kalli karatunmu na shekaran jiya ba mun yi magana falalan la ilaha illallah ba to duk karatun nan da muke babu ranar da aka rutsa gomin waya kamar karatun shekaran jiya malam ka ai za mu kama la ilaha illallah an ji falala to yanzu da a ce duk wanda ya ce la ilaha illallah ɗaya dan aljanna ne ya ma kama hidimar shi ya kake tunanin za a yi to amma ma'aiki wanda ake son mai koyi da shi wannan abun bai sa ya yi rauni ga bin Allah Daka aiki ake yi tukuru aiki ake yi da gaske limisla haza fali amalin amilun ka tsaya bayan ka kiyaye wa'annan farillan to ana filfili kuma kada a ga kana wasa bayan ka kiyaye azumin ramadana azumin nafila kada a kana wasa bayan ka kiyaye zakka a sadaka da taimako da gudunmuwa kada a kana wasa bayan ka yi aikin hajji abubuwan da suke kama da aikin hajji na duniya a ga ka tsaya kana yin su bakin rai bakin fama wannan shine abin da zai kai ka aljanna da kana iya zuwa lahira Allah ce ka ga musallafin Allah to ko ɗaya ban an saba da za ka yi sai ce to amma tunda kayi nafila a ɗauko nafila a canza mata suna ta zama fi'illa a ɗora ta kan mizani in kai sa'a ta sai ya ce to sai aljanna to baka yi nafilar ba Allah ya ce azumin da ka ɓata da ƙarya da gulma da annamimanci da zagin mutane irin azumin mu yanzu kenan Allah ya ce to ban an saba haka ya za a yi amma in kana azumin rajab litinin alhamis azumin tasu'a ashura azumin shawwal sai ce to a dauko su a zuba a gurin za su sai a cece ka da su da haka limisla za fa li amal amilun dukkan wanda ke son irin wannan sakamakon ya ganshi a gidan aljanna to lalle ne ya aiki irin wannan wannan shine rabo mai girma kuma dukkan mai neman yadda Allah ya zage damtse yayi ibada in kai ibada to ranar kiyama sai ka ji ana cewa udkhuluha bi salamin amin ku zo ku shiga aljanna amintattu ku shiga da sallama ka san duk gidan da aka ce kai sallama ka shiga akwai kwanciyar hankali amma inda gudu aka biyo ka fa ai kaga in ka shiga can ka dinga tunanin kai sallama ko ba kai ba to ku zo ku shiga gidan aljanna kuna masu sallama kuna masu amintuwa Allah kai mana haka na'am أذلك نزل خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين الله سبحانه وتعالى يشي ita wannan aljannan da aka gaya maka da irin wannan rabo mai girma da aka gaya maka Allah subhanahu wataala ce azalika khairun dan uwa wai yanzu wannan ka samu wannan aljannar wadda Allah ya faɗi maka abin da ya tanada a cikinta na kayan marmari na abubuwan ci na abubuwan sha na matan horin ini na gadaje mutaqabilin Allah ya ce wai shin shine yafi alhairi ka samu am shajaratul zaqqum ko ko cin itaciyar zaqqum wanda ita itaciyar zaqqum din nan Allah ya ce inna ja'alna fitnatan lizzalimin mu mun sanya ta ne ta zama jarraba ga azzalimai ita ta ce zaqum kalmar zaqum malamai sun ce ba kalmar larabci bace kalmar larabawan yamma ne a jamawa kamar dai kace gwaranci ce lokacin da Allah ya magana shajaratul zaqum tsamun asim sai larabawa iska rinka tambaya wai menene zaqqum mu mun ce mu qur'anin nan ba larabci bane me zaqqum ne sai suka yi ta tambaya suka yi ta tambaya sai aka yi sa'a wani balarabe irin na yammaci kamar irin yan misra dan su ma yan misra daga baya ne suka shiga kungiyar laraba amma ba laraba bane sai ya ce a ai mu zaqqum abinda ake ce mu zaqqum a ƙasar mu shine a samu dabiro a zuba shi a cikin turmi a ɗebo zuma a zuba a daka ku wanda ya isa sai ya rinka ci a gaban talakawan shi in ya ci ya ci sai ya ɗauka ya ba bawan shi ya ɗauka ya ba talakan shi kamar dai wani abu ne mai tsada wanda sai masu kuɗi ke yin shi to sai abuja ne ce a shi ne zakko mai ce to shi ke sai kira ya shiga gida ya kira wata baiwar shi ya ce je ki daka mun zakkum ta ce ranke ɗebe zakkum ya ce ɗebo da dino ta ɗebo ɗebo zuma aka daka aka hido da shi a cikin kwano sai ya zo ya rinka ɗiba yana zubawa baki yana cewa a kan na zakkum a kan na zakkum mun ci zakkum mun ci zakkum ya ce ku je ku gaya ma mai cikakken sunan nan ma'aikin Allah ku je ku gaya mai cewa mu ba ya an je can ba mu mun ci zakkum tun ana ma'aikin Allah ya da ya ce Allah dai ka ci zakkun ba ka ci zakkun ba za ka ci zakkun shi ne an ce ita wannan itaciya ta zakko itaciya ce wacce saboda muninta da ɗacinta da warinta hadisin Abdullahi ɗan Abbas ya ce da ɗigo ɗaya na itaciyar zakko mu zai faɗo cikin duniya to da duk wani abin da ɗan adam zai ci zai lalata shi da tsami da wari da ɗaci kuma duk wanda ya ɗanɗana shi mutuwa zai nan take nan take zai mutu haka wani abu ne mummunan gaske kuma tana hore tana yin ƴaƴa ita ita da wata zakkum a wuta wanda ita Allah da zatin shi da fushi shi ya dasa ta a tsakiyar wutar jahannama itaciya ce amma yanda itatuwa ke tsotsar ruwa su rayu ita wutar jahannama take tsotsa ta rayu kuma in ana son a ga girmanta sai Allah ya sa mala'iku sun rura wutar jahannama an kunna ta an kunna ta sai kaga ga na sama tana sama yadda ka san aka yi ruwa aka yi ruwa ya za ka itatuwa na yi sama ko ita da wannan take to shine Allah subhanahu wata'ala ya tanaje ta idan ta yi huri sai ga horanta kaman kan macizai dan haka wanda zai ci ta dan haka horanta ma kadai saukowa yake a ƙasa yana tsara ‘yan jahannama, yana tsara yana zuba musu guban itaciyar. Kuma idan ‘yan wuta suka sha wuta, suka sha wuta, suka sha wuta, yunwa ta kama su. Sai su ranka cewa ya maliku, ka ce ma Allah ya ba mu abinci kada yunwa ta kashe su, a ba su abinci kada yunwa ta kashe su. don ba za mu gansu ba ma. Sai Allah ce to, Maliku a ɗauko itaciyar zakkuma a basu. Idan aka ɗauko itaciyar zakkuma aka basu, sai su kau da kai. Maliku ce ba za ku ci ba? An ce wannan tsawon da zai musu ba za ku ci ba duk inda wata gaba ta su za ta take za ta tare. Kuma sai ya tsaya kansu ya ce sai sun ci. Idan suka ci wannan ‘ya'yan nata suna ci suna tsararsu, suna zuba masu gubar itaciyar zakkum, suna ci suna tsararsu, haka za a yi ta musu, da sun ci duk wani abin da ke cikin cikinsu haka zai naɗe, haka zai narke, kashin shi, kuma suna da rai. To daga nan, sai Allah subhanahu wa ta'ala ce, a mai da su yanda suke, yanzu kuka fara shan azaba. to idan kuma suka ci ta suka koshi in an ci abinci an koshi me ake nema ruwa ya Allah ce to a dauko ruwan wutar jahannama wanda aka shudan yashi da ruwan ciwukan yan jahannama a ba su su sha idan aka kawo musu lokacin da za su sha wannan ruwan za su kawo da kai maliku ce kun sha ga wari ga zafi ga tsami ga cirrin bala'i haka nan za su sha suna an san ruwan naman hannuwansu zai narke a cikin kamar ka ce kwana ruwa suna kanga a fuskarsu naman fuskarsu baki ɗaya zai yanko ya faɗa cikin ruwa suna sawa a baki ruwan na shiga zai dinga narke jikinsu ya narke aka za su yi kashin shi Allah ya ce ku koma yanda kuke ba dai ku bane kuka kibina to haka zan ta muku azaba la bisina fiha aqaban la yazuquna fiha illa hamima wa gasaka Allah ce za jazaa'u wifaka sakamako abin da kuka aikata ne azaba da za a taba su kenan Allah ya kiyaye mu to shine ubangiji azalika hayrun nuzulan wai yanzu wannan shine yafi mafi alhayrun nuzulan masauki masaukin da za a je a sauke ka a baka abinci a baka abin sha a baka gurin kwanciya amsha jaratul zaqum ko ko cin itaciyar zaqum inna ja'alna fitnatan lizzalimin Allah ya ce lalle itaciyar zaqum mun sanya ta ta zama fitina ne ga azzalimai na'am إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم دلوها كأنه كأنه رؤوس الشياطين فإنهم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون كما أن تنبي الله أنت يا أبنجي وأن إتاتي أتزقون ويوة إرن إتاتي أتي دم بجيتا إنها شجرة ai ita wata itaciya ce ta karuje fi asalin jahil wacce ita tana fitowa ne a cikin tushen wutar jahil anan Allah ya dafa ka ka kula bari buga ma wani misali yanzu da Allah ka je gareji inda kanakawa ke aikin mota da Allah in ka samu ice a gurin shi ma za ka ga jikin shi wai kiran shi ya sha mai ko idan bakanike na cikin aiki yayi dama dama kana ka ku hakuri misali yau ku hakuri misali yayi dama dama da mai sai ga wani lunan nan mangoro sai tsunko ya sa a baki tare da me zai ci da wannan ma to haka su ma masu yan wuta da Allah ya gina itaciyar a nan cikin wutar jahim to komai na itaciya haka yake da haka idan mutum zai ci wannan itaciyar kad'an wutar jahimu zai ranka ci shi ne abin da nake so a gane inna shajaratun takhawdi fi asl talquha ka annahu ru'usu shayatin Allah ce talquha koranta ka annahu ru'usu shayatin kai ka ce kaman kawunan shedan ne kawunan shedan malamai suka ce shedan dai shi in zaka ga surar shi tunda Allah ya tsine mai wani irin mummuna ne ba wani abu da ya fi shedan muni shi yasa zaka ga bakaken aljanai masu bin shedan zaka ga suna tsorata mutane saboda sifar mai gidansu mummuna sifa ce shi zaka ji an ce in mutum aljani ya shafe shi ko ya ga aljani Allah za ga yana muna da farin ciki ko a ce yana ganin wata bakan mage ko yana ganin wani bakin kadangare ko to ai asalin mai wannan layin shedan mummuna ne baki kirin yake yanda kuma shi mala'ika kyakkyawa ne din za ga mala'ika kyakkyawa ne ha matan annabi yusuf falamma ra'aynahu akbarnahu wa qattana ay wa qulna ma hashin lillahi ma hadha ina hadha illa illa malakun to ashe mala'ika kyakkyawa ne nan kuma sai aka gano ashe shedan mummuna ne domin ya ce tal'uha ka annahu ru'usu shaya'i kai ka ce kaman kawunan shedan ne ana cewa kaman kan maciji ko kaman kan alade ko kuma a'a dai wani abu mummunan gaske Allah ya kiyaye fa innahum la yakiluna minha haqiqa su yan wuta masu ci ne minha daga wannan itaciya famali'una min halbudun kuma su masu cika ciki ne da ita duk yanda ita ce take cikin bala'i da masifa sai sun ci ta kamar yanzu ne kai laifi sai a ɗebo ruwan dalma a ce ya kasha akwai kwanciyar hankali ko a ɗebo gawashin wuta a ce sai ka ci da aka famali'una min halbudun lalle su masu cika ciki ne daga gareta thumma inna lahum alaiha lashawban min hamim sannan ko bayan wannan abincin da suka ci suna da wani cuɗanyi na ruwa amma fa ruwan min hamimin na ruwan zafi su ‘yan wuta ba su da wani abin sha sai ruwan zafi shi ne abincinsu amma kuma wata hikimar Allah subhanahu wata'ala sai kuma Allah ya tace wasu magunguna ya yi su da ruwan zafi ka kula yanzu duk maganin da ɗan adam zai sha a duniya in dai wanda za a yi ma sinadari ne babban sinadarin shi ruwan zafi wanda shi ruwan zafi zallan shi kawai magani ne malamai sun tabbatar da cewa duk mutumin da ya wura shekara hamsin to babban maganin shi kowace irin cuta ta damai in dai yana kokari yana shan rabin kofi na ruwan zafi in zai kwanta bacci to akwai wasu miyagun cututtuka da Allah ke ɗauke mishi hatta a ta irin mutum ya tsuwa ɗin nan gashi da lafiya amma kullum bai da lafiya to idan kullum in zai kwanta yana shan rabin kofi na ruwan zafi ko da zallan shi ne to Allah zai dauke mai matsala haka nan masu irin diabetes hawan jini ciwon sanyi ciwuka dai da yawa an tabbatar da cewa tasirin su abin da ke kare garkuwar su shine shan ruwan zafi haka nan kuma shi kuma shan ruwan sanyi a nan a duniya shi kuma shan ruwan zafi kashi saba'in bisa ɗari cuta ce. In dai mutum ya hawar shekara hamsin, don yana shan ruwan zafi to ruwan sanyi to kullum yana jawo ma kanshi rashin lafiya ne. Kullum rashin lafiya ke jawo ma kanshi. Ka kula yanzu, yanzu ya zumi yaki. Ka kula idan mutum ya hawar shekara hamsin da an ce Allahu Akbar yake kimo ruwan sanyi kwalkwalkwal ya sha. Kwanan da za ka ji ya fara mura. Kwanan da za ka ji ya fara tari. kwanan da zaka ji mure shi tafa to ya ta hike dan sai la hawla wala quwwata amma kuma a lahira sai Allah ya mai da ruwan sanyin nan da sanyi shine abubuwan bayan Allah masu jin sauki ruwan zafin can shine abubuwan da ƴan wuta za su sha azaba da shi kuma inna alayhi la shawbun amin sannan kuma akan wannan abinci akwai cuɗanyawa na daga ruwan zafi wanda za su ranka sha yana kone su Allah ya kiyaye mu na'am ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألقى آباءهم ضالين to a ƙa'ida idan ɗan adam ya zo ya ci abinci ya ƙoshi sai ne sai kwanta ya barci da huta ya ci abinci to idan yan wuta aka kai su inda ake cin abinci suka ci shajaratul zakkum suka sha ruwan zafi suka koshi to za su nemi gadon kwanciya sai Allah ya ce summa inna marjuhum sannan makoma su inda za su koma ila jahim wutar jahim maimakon su je a ce an kai su gado su huta to za a je a tsora su kan wutar jahimu ne a dinga gwala masa azaba ta safe daban ta rana daban ta yamma daban manzo Allah ya gaya mana kamar yadda Ibn Abbas ya kawo cewa Annabi alaihi salatu wassalamu ya ce zaka samu mutum mai laifi a cikin wuta yana cikin akwati na arba'in na wuta akwati cikin akwati akwati cikin akwati to sai an sa mutum akwati arba'in kun za a sa kwato a kulle anan za a rinka mai azaba a bakka kawai cikin akwati ko da a cikin AC yake yaya to akwati arba'in me a taskira ya ce ɗan adam za a iya girmama jikin shi a wuta ‘yan ƙananan ƙananan ‘yan wuta su ne wanda girman jikinsu ya kai kamar girman dutsen Uhud. An ce kawai haƙorin ɗan wuta ya kai kamar tsawon zarafi guda. Za a faɗaɗa jikin ne ya zuƙu azab, don su ɗanɗana azaba kawai. Don haka zai zama cewa ɗan adam yana ta shan azaba, yana ta shan azaba. An kai shi ya ci abinci, ya sha ruwa, kuma an zo an ɗora shi kan wuta. misalin da za ka yi wannan ɗauki nama da Allah daga yanka dabba masu fiɗa duk naman da suka yanko ina suke jefa shi ruwa a ta jefa shi ruwa to idan aka gama aka ɗauko shi daga nan ya ina da Allah ya shaka wa'azi laihi suka yi ma mai shi yana son kuɗi aka yanka to shi ma kafiri yi ma Allah laihi an yanka shi an jefa ruwa a duniya to za a jefa shi wuta haka za a yi ta gwala mai azaba haka za a yi ta gwala mai azaba kuma labisi na fiya a ƙaba ba yau ba gobe ba jibi abadin abadi sun mai na marjum lailin jahim innahu alfa'u aba'ahum adh-dhalim Allah ba to lokaci yayi to innahu alfa'u aba'ahum adh-dhalun sai mu kwana anan sai Allah subhanahu wata'ala ya kai mu gobe da haka makomarsu a ranar kiyama ita ce makoma wacce za ta zama ita ce wutar jahannama ba don wani abu ba don sun kafirce ma Allah sun kangare ma Allah sun kyansa umarnin Allah subhanahu wata'ala Allah ka ba mu ikon ansa umarninka Allah ka ba mu ikon kiyaye iyakokinka Allah ka kiyaye mu daga shiga wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana mana wasu yana ce mana ittaqun nar walau bi shiqqama ku kiyayi wuta ku nemi tsari da shiga wuta ko da da ba da tsagin dabino dabinan ka ɗaya ka raba biyu ka ce wani ga sadaka da ni Allah ya kiyaye ka to zai kiyaye ka to kaga irin wannan lokacin shine lokacin sayan aljanna shine lokacin neman makanki daga wuta ai sadaka ai kyauta a bada gudunmawa a tausaya wanda ke neman taimako ka taimake shi gwagwadon ikonka abin da ke damu mu talakawa kallon alhaji wani da alhaji wani a'a in ka je ka sai masara a kasuwa an niƙa to da an je gida ka ce tomorrow ko gida to da Allah an yi tuwon nan da rami safar dan Allah ki taimaka a samu ko falo ɗaya ne wanda za a ba almashi dan da ni da ki Allah ya kiyaye mu daga shiga wuta Allah za ka bada ko ba za ka bada to wannan mutumin da aka ba su wannan yin sahur to abun Allah zai kara ma ka kara azumi yamma ta yi naira ka ɗari biyu je ka sai laidar fiye wata samu kindin wani masallaci ka aji wani zai sha wani zai alwala Allah zai baka ladan ka sha da ne azumi za ka mu yi ƙoƙari mu ƙara taimakon juna mu ƴan uwa na neman taimako a ƙara taimaka musu Allah ya taimake mu baki ɗaya alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda yanayin lokaci nan za mu kwana sai kuma Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana alfarma annabi alaihi salatu wassalam to kuma yau alhamis da haka an saba tashi ana neman tallafin marayu da haka a tashi a zagaya a tallaba ma marayu a taimaka ma marayu da fatan Allah ya taimake mu baki da ko tambaya na'am wa alaikum salam wa rahmatullah amin to shi liman ne ko ko mamu ne to a takaice dai idan mutum ya zo ya alwala bai wanke kafa guda ɗaya ba ko ta wuce ko ta dama wani ya fita nan waje ko ne ya fita na a sai ya zo ya salla to da ya tuna da ya tuna bai wanke kawar shi ba to sallah ta ɓaci dan ya bar farilla sallah ta ɓaci yanzu kawai abin da ke gaban shi in wannan alwalan na nan kuma lokaci bai tsawo ba ya zo ya wanke kafar da bai wanke bai sake sallah idan kuma shi liman ne ma mutane limanci to kai ya gaya ma kowa ya shigo su can duk sallar su ta yi amma kana shigowa yau ne kana sallar shi aliman ba kai kai mana sallah bai kace wallahi ai ba wanke kawa ɗaya bane shi ma tashi ta baci in ya je ba Allah ba ce kai liman ana cikin dila ma ashe bai wanke kawa ɗaya ba ce kai Allah shi ma tashi ta baci wanda ya ji tashi ta baci wanda bai ji ba tashi na insha Allah
Idan mutum na azumin farilla sai ya manta ya sha ruwa, a fatawar Imamu Maliku azumi ya kare. Azumi ya kare da haka bayan sallah zai rama azumi ɗaya. Wannan shi ne. Amma dai ka aji wasu kuma sun ce ba a rama wannan fahimta ce irin wadda Allah ya sanar da Imamu Malik. Saboda abin da manzo Allah ya ce mutumin da yake azumi ya manta ya ci abinci ko ya sha abin sha to ya ci gaba da azumin sha Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi Imam Malik yace idan aka kyala mutane haka wani zai iya sha da gangan ya ce mantawa ne. To da haka ai masu doka a ce za su rama. Kaga wannan dokar za ta hana su karya azumi. To da haka a mazhabin Maliku duk wanda ya karya azumi da mantuwa to zai rama azumin. In ko da gangan ne bayan ya rama azumin ma zai yi kafara. Na'am. Na'am. To mutum in zai salla asham in dai yana da kokarin da zai tsaya yi ta kamar yadda ya kamata. Kuma nan in bai fito masallaci ba, ba zai rushe jam'in sallah a masallaci ba, ya sallar jam'in shi a gida ta fi lada. Amma irin yanzu yadda ake dinnan a uzurce a uzurce, to ka zo masallacin ka yi za ta fi muhimmanci. dan wani in shi kaɗai ɗin zai yi ba zai ba to ta wa masallaci ko ka kana da himmar da zaka iya tsaya kai abinka a gida da iyalanka to ya ji alhairi na'am amin gaskiya ne to wanda ake ce ma ahlus sunna wani karatu ne mai tsawo lokacin da rigingimun sahabbai Allah ya kara musu yadda suka fara yawa daga kashe sayyidina Usman an samu wasu suka zama kamar yan tawaye suna yakar halifancin sayyidina Usman su kuma wasu sai suka zama su kuma suna goyon bayan sayyidina Usman wannan masu yaƙar gwamnatin sayyidina Usman su suna cewa ne ba wanda ya cancanta a ba shugabanci sai sayyidina Ali shi yasa su yaƙar Usman su ko masu goyon bayan sayyidina Usman suna ganin tunda an mai mubaya'a wajibi ne a kare shi da wa'annan da wa'annan suka dau makamai suna faɗa wannan suna zagin sayyidina Ali wannan suna zagin sai na Usman to ya aka samu su su kuma suka tsaya tsakiya su sun yadda da halifancin sai na Usman kuma sun ce wajibi ai mai biyayya ba su ya kashi kuma sun yadda da cewa sayyidina Ali halifan annabi ne dan uwan annabi ne kuma suna da mubai'a in sayyidina Usman ya sauka a bashi in suka tsaya tsakiya ba su zagin sayyidina Ali ba zagin to su ne aka yi musu suna da ahalus sunna matsakaita ba su nan ba su nan ba su faɗa da nan ba su faɗa da nan su ne ahalus sunnat wal jama'a an fahimta su ba su zagin sahabbai ko ba su zagin mutanen gidan annabi su ko masu goyon bayan mutanen gidan annabi suna zagin sahabbai masu goyon bayan sahabbai suna zagin mutanen gidan annabi su ko innan tsakiyar suke sahabbai almajiran annabi dole in kana son malami ka girmama almajiran shi ahlul baiti mutanen gidan annabi ne dole in kana son annabi ka girmama mutanen gidan shi sai suka hada duka wannan su ake ce mahalus sunnati wal jama'a amma masu cewa yanzu ni ban san inda suka samu nasu sunan ba su za a tambaya su bayani insha Allah wala na'am Na'am. Sai ke tambaya irin wanda suke shan kwaya domin yin aiki. Na'am. Shi ma ya shiga cikin wannan biya kuwa. Shi duk mutumin da zai sha wani abu wannan abin ya bashi wani yanayi wanda bai saba ci ba wannan abin giya ne kaga idan mutum idan ya je gona bai sha kwaya ba ya tabbatar a zahara na tahowa zai ji gaji amma yadda kwaya ba sai kai la'asar da ya sha giya faskare zai amma ya tabbatar da in bai sha kwaya ba kashi ɗaya zai iya zarewa amma ya sha kwaya uku zai ya sha giya an fahimta duk wani abu da zai fitar da kai daga yanayin da Allah yake tsora ka kan wani yanayi shine giya manzala ce alhamru ma hamaral aqala wannan shi ne insha Allah. Alaikar salam. Na'am. Gadiyar. Eh. shi abin da dai ake so duk abin nan da aka yi ban cika son taɓa wannan layin ban ina kawo shi duk abin da aka yi na zamanin annabi na lokacin da aka yi halifancin sai na abubakar mu ba mu na da aka yi na umaru ba mu na da aka yi na usmanu ba mu na da aka yi na aliyu ba mu na mu abin da muka sani game da su sun rabu da annabi annabi ya yarda da su sun yarda da shi abin da ya zo ya auku tsakanin su ba mu nan ba za a kira mu shaida ba an naɗa aliyu ranar arfa an naɗa shi a gajiyar ba a naɗa shi ba abubakar aka naɗa mu ba mu nan allah zai tune mu to me za mu je mu shiga muna dalilin shiga ba mu nan ake ko ka an ce aliyu mun ce mun yarda ɗan uwan annabi ne halifan annabi ne an ce abubakar mun ce wallahi mun yarda almajirin annabi ne halifan annabi ne sai ne muna da wata rigima to in ka ga mutum ya shiga wannan rigimar shi ya kai kan shi ko ɗan ɗariƙa ne ko ɗan kizala ne ko ɗan shi'a shi ya kai kan shi ya ƙarar da can mu ba mu nan aka yi ba mu san abin da aka yi ba wanda aka yi na daidai Allah ya ba su lada wanda suka yi na kuskure Allah ya yi musu mu yanzu mu tsira da kanmu Allah zai yi masallaci mushi kada ka kowa masallacin nan ɗaya ce ana cikin karatun nan kawai kan an kare aka zaki ya zo ya fara baki me ake nema eh to shi ko kai muka dinga cewa kaga maginin masallacin nan me yasa ma yayi mihrabin nan Allah muna da hankali to da Allah mu kyala wancan ba shi bane mu tsaya mai abin da zai amfani mu to lokaci yayi to an sa ta hakan
wanda ya amurna ne ya taɓa matan shi ko kada
to a bari yau gobe tunda tana da muhimmanci Allah ya mana muwafaqa wa alaikum salam ana yi
wani bawan Allah a garin layin da muka na'am masauri kan yana da biyar karatu da sunan shi malam Sulaiman Majid wayo yana ba fatan alheri to shi alhamdulillah ya aiko ne da sabo shi ne wata tambaya mana na'am wai matar shi ce ta yi lokacin da ana cikin wani halin na kwanakin baya na'am a lokacin zai da kudaden da zai mata eh da wannan ne sai ya ɗaga lokacin zuwa yanzu Allah ba shi kama eh to aka ko abun hakika ya haga yana da ciki sai wannan mata ta roƙa ya ban mata shi ko da shi da ciwa Eh.
shi ne shi ne ke tambaya ya halatta ya ban mata da shi da ciwa To, to alhamdulillah Malam Suleiman ni ma a ce ina gaishe shi ina godiya. An ce gaban masoyi bai da nisa. Gaban da aka gani anguwar na buka a nuna mun shi. Insha Allah. Abu na biyu kuma ita dai hakikar suna idan ba a yi ta ba jiran da aka samu hali ana so a yi ta. Dan manzo Allah ya ce shi da idan ba a yanka mai hakikar suna ba kamar an dauke shi an kai shi gida ne. To yanzu da aka siyo wata sai uwar ta ce ita abin mata da kiwo ta to ai ba nata bane ba nata bane shi ibada kawai wannan yankan shi Allah ke so idan tana so ta kiwata ta kwanto kudin ta a musanyo wata wannan da za ta kiwata abin mata tunda ya samu hali ya siyo wata ya yanka ma dan shi hakika dan yanzu haka dan shi na nan a jingina wajen Allah ba a fanso shi ba da haka ta fansa amma ba dalilin da za a ban mata rago ba nata bane mata su sani ragon suna ba naku bane to a daina rigima da ku wannan yankan shine idan da za a yanka ana gama sai a ce mutane ku kwashi ba laifi ai sadaka da shi ba laifi zaka ba naku bane ina fata an fahimta Allah ya mana mawafaka Allah ya biya dukkan bukatun Allah ya dada mu Allah ya dada ayyukan mu fatiha da salatu fatiha اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله كفر الله كفر الله كفر الله